العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a daren asabar yau 26 ga watan ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 445 wanda kuma ya dace da biyar ga watan hudu hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma idan ba a manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta shida haka ne ko cikin wannan sura mai albarka suratu maryam yau za mu tashi insha Allahu a kan wannan ayan sannan mu yi gaba insha Allahu kafin nan akwai a nan ban waya da muka bayar jiya a suna so a karanta ta a farkon karatu saboda masu bibiya ta rediyo to nan ban da muka faɗa jiya dangane da samun dukkan karatuttukan da muke ta whatsapp ga wanda ya ajiye namban idan ya sebin ɗinta ya sallama ta wasaf za a sa shi a group da zai na samun dukkanin karatuttuka da muke da wannan nan da kuma wanda muke da safe a masallacin miyati ita ce sifili takwas sifili uku ɗaya ɗaya biyu hudu ɗaya bakwai bakwai 080 31 124177 wannan ita ce namba insha Allah kafin nan akwai wanda ya rubuto tambaya da aka bani yanzu ina hanyar shigowa a ya ce malam wani cinike ne da wani mutumi to sai ya ce bayi da shi yanzu kamar yau juma'a ya ce talata zai kawo kayan amma yanzu na kawo adibas dama dubu hamsin muka yi da shi na ba shi dubu ashirin da tara muka yi canjin nomba da shi to yanzu na kira waya da sabata shiga me ya kamata na yi masa ko hukuncinsa to a ina kuka haɗu da shi shine abin tambaya wannan kafin na baka kowane irin amsa akwai bukatar ni da kai sai mun yi magana ban san me alakan ku da shi ba ban san me ya faru ba balle ne hukunci a kai dan kai kanka akwai tambayoyin da zaka mishi a baka taba haduwa da shi bane he ranan baka san shi ba kaga babu wannan a ciki an gane ko akwai bukatar ka mana wannan bayani idan dama kun san juna da shi ne ko a yana da wani wurin da yake sana'a ne a iya cewa a najeriya ne wayan ba caji ko wani abu wannan musamman cikin kwanakin nan za ka ta jin wayan mutane a kashi yanzu kafin ka san hukuncin sa da kuma me ya kamata ka masa sai an san me ma alakan ku da shi ban gane ko kun gane ba tun da har ka ɗauki wannan kuɗin ka ba shi kila ko inda kuka saba ko makamancin haka to wannan tambayar ba ta fito ba balle ma a ba da amsan me ya kamata a mishi ko me hukuncin shi yanzu ba za mu masa hukunci da ya ci amana ba don ba mu san me ya faru ba ina fata an gane shi dan adam kullum kana ba shi uzuri ne kafin ka masa hukunci to baka hukunci kuma kan abin da baka sani ba to sai kai mana cikakken bayani kuma kyanta bayanin ma na baki ba na rubutu ba da ya rubutu ne sai ya ainihin dau pages da yawa wannan takajiri shine insha Allah sannan insha Allah yau muna azumi 26 za mu rufe tafsirin mu jibi insha Allah ran lahadi da mun so mu rufe 27 gobe kenan amma mun tsara za mu rufe tafsiran mu gaba daya da na nan masallacin da na masallacin miyati jibi lahadi 28 insha Allah Allah ta'ala ya kai mu da rai da lafiya kamar da mu karanta jiya muna cikin kisan annabi zakariya allah ta'ala ya kara masa salati da sallama annabi zakariya alaihissalatu wassalam mun faɗi cewar ya zo yana ta addu'a akan yana neman ɗa kamar da muka faɗa annabi imran alaihissalatu wassalam matarsa imratu imran kenan kamar da allah ba mu labarin cikin suratu ali imran cewar ta yi bakan cewa Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya bata ɗa za ta sadaukar da ɗan ya zama to aikinsa yi wa ɗakin kudus masallacin kudus hidima to Allah sai bata ya mace ta ce wa laisa zakar kal'unsa wa inni sammaito ha maryam ɗa namiji ba kaman mace bane ba wannan aiki ne na ɗa namiji ya Allah ka bani mace fashe shi Allah akwai abin da ya shirya duk lokacin da ka nemi wani abu Allah ya canja ma to kai haƙuri in kai haƙuri a kwana a tashi sai kaga amfanin wannan abu ina fata an gane Allah ya fi ka sanin me ya kamata ya yi Allah shi ya san jiya ya san yau ya san gobe da jibi ko ba haka ba dan adam shi iya yanzu kawai ya sani ko an jima ma bai sani ba wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum to Allah da ya bata ya mace na Maryam kaga sai da ta kai matsayin da har sura sukutum aka mata suratu maryam kuma ta haifi ɗa wanda har tashin duniya ɗanta abin mamaki ne annabi isa alaihi salam ita kaɗai ce a tarihin duniya ta aihu ba tare da namiji ba to a lokacin da ta taso sai mahaifinta annabi imran cikin ɗaliban shi ce ai ƙuri'a zai ba wani yare ni yarinya aka yi ƙuri'a sai annabi zakariya sai ya zamo shi ya nasara da aka ba shi rikonta ya kawo ta masallacin kudus ya ajiye ta yana kula da ita to sai zanto duk lokacin da ya shugagunta kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab wajada indaha rizqan a ɗakin da ya ajiye ta da take ibada duk in ya shigo ya samu abinci an rizqu anan ana nufin abinci dan an rizqu yana zuwa da ma'anan abinci yana zuwa da ma'anan ma'ana dai da yawa ina fata an gane to shine ya tambaye ta wannan abincin daga ina ita ce kalar huwa min indillah wannan abincin daga wurin Allah ne to sai ta ƙara masa wani abin da ya zaburar da shi ta ce inna Allah ya rizuku man yasha'u bi ghairi hisab Allah na azurta mutum wani azurta wanda ya ga dama ba tare da hisabi ba to sai Allah ce hunalika da azakariya rabbahu hunalikan nan ko ya zama zarfu makan ko zarfu zaman ko ya zama a daidai wannan lokacin zakariya sai fara addu'a ya zama zarfu zaman kenan hunalika ai fi zalikal waqt ina fata an gane ko kuma ya zama zarfu makan ai fi zalikal makan dan hunalika yana daukan duka biyu shi zarfu ne na wuri da na zamani to sai fara addu'a rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a ya Allah ka azurta ni da da dan ma kuma tayyiban tsarkakakke da na gari a wata aya kuma can ya ce rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin to yana ta wannan addu'an Allah ya bashi da to anan sai malamai suka ce anan ya gabatar da waɗansu dalilai da zai sa ba zai samu ɗa ba na farko ya tsufa shekara sama da ɗari in ji malaman tafsiri na biyu matarsa kuma bakarariya ce wa kana timrati aqiran fa habli min ladunka waliya yace matata ko bakarariya ce wacce ba ta aihuwa tun tana yarinya dama binciken ilimin likitanci ya ce ba za ta aihu ba to amma me yasa yake addu'a saboda tun da har Allah zai dinga aiko abinci daga aljanna wana na maryam mala'ika na kawo mata jibril ka shi ma ya kamata a bashi da ina fata an gane dan ya san inna Allah ala kulli shay'in qadir to haka tare yana ta wannan addu'a to yana ta wannan addu'an yana ta addu'a kuma ya faɗi cewar da ya ce fahabli min ladunka waliya ka ainihin min kyautan ɗa daga wurinka sai ce ya rusuni wannan ɗan ina so ne ya gaje ni wai rusu min ali yaƙo kuma ya gaji iyalan gidan annabi yaƙo to sai malamai suka ce wani irin gado yake nufi zance mafi inganci gado na annabta gado na ilimi saboda ya ce wa inni khiftul mawaliya a baya ni ina jin tsoron ‘yan uwana min wara'i a bayan bayana kamar bayan raina tsoron me yake ji bai faɗa ba kawai ya ce ina jin tsoron yan uwana ina fata an gane to sai malamin suka ce tsoron da yake ji shine ilimin nan na annabta na gidan shi zai tsaya ya fahimci yan uwan nashi ba su damu da addini ba to kada wannan karantarwan ya tsaya yake so Allah ba shi magaji dalilin neman dan kenan wanda zai gaji ilimi da annabta da karantarwa saboda kar abun ya tsaya ina fata an fahimci wannan abin da kyau to shi yasa dage Allah ya bashi da saboda kar addini ya tsaya to sai ce ya rusuni kaga ya gaji ilimi kenan to a wannan gaban akwai waɗanda ake rikici da su masu cewar sayyidina abubakar as-siddiq da wasu daga cikin sahabbai sun hana nana fatima gado bayan rasuwar mahaifinta na san kun taba jin wannan magana cewa nana fatima an hana ta gado bayan rasuwar mahaifinta kuma tabbas quiet or right ta tambayi a bata gado ta tambayi a bata gadon babanta sai jina abubakar siddiq shine khalifa kuma kai ka san abubakar mai kuɗi ne wani gado annabi ya bari ya ma bar duniya ana bin shi bashi ina fata an gane kasancewa ka rasu ana bin ka bashi ba wai wani illa bane ba an gane ko manzan Allah ya bar duniya ba mai kuɗi bane ba kowa san rayuwar da yi to da ya rasu fatima ta ce a bata gado gonan fadak abubakar ya ce mata a baki da gado saboda me saboda babanki ya gaya mana cewar annaba ba a cin gadonsu duk abin da suka bari sadaka ne ba babanki ba kowane annabi haka Allah ya shirya annabi ba a gadon shi kun fanci wannan abin da kyau hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari manzan Allah alaihi salatu wasalam yake cewa la nurasu ba a gadon mu yana nufin mu annabawa kenan ma taraknahu sadaqatun duk abin da muka bari sadaka ne raba wa talakawa ake da baitul mali wani hadisi kuma cikin jami'u tirmizi hadisi ingantacce sai ce nahanu ma sharul anbiya mu taron annabawa mu jama'an annabawa la nurasu ba a gadon mu kaga ya mekin komi very clear kenan mu annabawa ba a gadon mu tunana fatima aka kawo mata wannan hadisin to ai kaga ba ita kadai ne mai cin gadon annabi ba matan shi ba su da gadon shi ne suna da shi yana da kuma baffanu su ma suna da gadon shi ina fata an gane to sai zanta ita kadai ta tambaya da baffanun shi da matan shi duka suka ce ba a gadon annabawa hatta abbas baffan annabi ne yana cikin magada in za a raba gado za a bashi ya ce tabbas ba a gadon annabawa kaga ai shi ma da sai ya ce sai an bamu tun shi ma zai samu kason shi kun gano na abin da kyau ya zama na na fatima ba ta da wannan ilimin ne to sai suke kafa hujja da wannan ayar ina fata an gane annabi zakariya ce ya rusuni ɗana zai gaje ni ya suka je gashi nan a ƙur'ani ban gane ko kun gane maganan ba tunda ya ce ya rusuni ɗan da zaka bani ya gaje ni kuma wa yarisu min ali yaquba ya gaji iyalan yaquba suka sake kawo ayan wa warisa suleimanu dawuda annabi suleiman ya gaji baban shi dawud suka ce za ku so kwana fatima gado musamman malaman iran suka dage kan wannan abu ai kun gane ko sannan ba a kiran suna to da suka ga, ga yawa dage akan wannan abun sai aka ba su amsa kamar haka na farko mumun imani da hadisi kuma hadisi shi yake fassar qur'ani dan an turo annabi ne litubayyana hulin nasi yau mutane bayanin qur'ani ina fata an gane domin baka fahimtar qur'ani dole sai da hadisi in ka ce zaka fahimci zallan qur'ani sai mu ce gaya mana ina ka samu sallah asuba raka'a biyu karatu a bayyane ina ka samu azhar da la'asar raka'a hudu karatu a boye ina ka samo magariba raka uku karatu a ɓoye guda biyu ɗaya a bayyana menene biyu a bayyane ɗaya a ɓoye ina ka samo isha ina fata an gane duk wannan annabi ne fassara wa sahabbai a cikin hadisi haka Allah ce wa qimu salata wa atu zakata ya za a yi zakkan sai da annabi ya bayani kun fahimci wannan abin da kyau kai hatta kalmar shahada ina ka samo ta a hadisi ne yanzu da an ce kawo min kalmar shahada a hadisi a qur'ani ba za ka samu ta ba ashhadu Allah ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kawo mana ayanta babu annabi ne faɗa a hadisi ina fata an gane kiran sallah kawo sha qur'ani babu ta da kama babu duk wannan hadisi suka zo hatta wani za su yi mukabala da wani imam al-albani rahmatullahi alai wani dan qur'aniyun sai ce to kai zaka fara magana ko ne ce a fara sai ce auzu billahi minash shaitanir rajim ce dakata kawo min sha qur'ani ina tun daga ne ya kada shi yace kawo min wannan abin da ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim kawo min ita qur'ani kafin a fara ba inda zai samu ta Allah kawai ya ce fasta'iz billahi minash shaitanir rajim ku nemi tsari daga sharrin shaitan ya za a yi annabi ne koyar a hadisi kun gane wannan abin da kyau wato ku gane yadda abin yake to a hadisi annabi ya fassara cewa ba a gadon annabawa abu na biyu kalman wa warisa Suleimanu Dawuda inda ita kuka kafe kuka ce Suleimanu ya gaji Dawud a Zakariya ya ce dan shegaje shi ana nufin gado na ilimi da annabta saboda a ƙur'anin Allah ya ce sun ma'auras na kitabar lazina tsafaina min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidi wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah zalika huwa al kabir kaga aurasna alkitaba mun gadar da littafi ga bayan da muka zabe su to an ce mun Allah ya gadar da alkur'ani ga bayan da ya zaba sun ci gadon qur'ani kowa raba mishi qur'ani aka yi sun yi gadon ilimin qur'ani shine abin da ake nufi amma Allah sai amfani da kalman gado sannan ya ce wa innal ladhina urithul kitaba ina fata an gane lafi shakki minhum murib kaga yace urithul kitaba gadar da littafi to kalman alwaras a qur'ani takan zo a gado ba wai sai na kuɗi ba to ana annabi zakariya yana nufin gado ne na ainihin ilimi da annabta to sai gaba na biyu suka ce to ai kun ce haka to ana gadon annabta ne ko kuma ya zai roki Allah ba shi da annabi ai annabta ba a roƙon shi sai aka gaba ya gaya maka wani annabi yakan roƙi a sa wani ya zamo annabi kuma ya faru ina fata an gane wani annabi yakan roƙi wani ya zamo annabi to nan shi ma da ya roƙi a bashi ɗa da ya faɗi siffofin ɗan Allah sai bashi annabi saboda gadon annabtan ne ke so ya ci gaba kada ya yanki kun fahimci wannan abin da kyau sannan abu na biyu a lokacin da Allah ya aiki annabi Musa tafi wurin Fir'auna ka je ka masa wa'azi ce wai wai wai inni akhafu an yukadhibun yace wa lahum alai dhanbun fa akhafu an yaqtulun yace akwai matsala fa za a iya kashe ni kaza kaza kaza ya faɗi matsalolin da yasa yana tsoron koma misra musamman wurin fir'auna sai ce wa ja'alli waziran min ahli ya Allah ka sanya min mataimaki daga cikin iyalaina daga cikin yan uwana kaga ya sa sharaɗi ma bai ce kowanne bai ce min ahali daga cikin gidanmu ka sanya min waziri sai ce haruna akhi shi ya zaɓa ma ce haruna ɗan uwana shi nake so a sa ya zama annabin da zai taimaka min kuma shi da haruna uwarsa ɗaya ubansa ɗaya ina fata an gane annabi musa da haruna uwa ɗaya uba ɗaya suke haruna kuma shine wa annabi musa shine kani to kaga anan ya faɗi cewan a sa haruna ya zamo allah ya ce kala kad utita su'laka ya musa ya musa duk abin da ka tambaya mun baka walakar mananna alayka maratan ukhra to akan wannan gabar an ba su amsa cewar wani annabi ya tabbata a tarihin ƙur'ani ya roƙi Allah ya sa wani ya zama annabi ina fata an gane amma an riga an kulle ƙofan annabta ba wanda zai zo a yau ta addu'a Allah mai da shi annabi ina fata an gane shi yasa hatta al-busairi ma ke cewa wa ma wahayun bi muktasabin ba a ainihin neman annabta annabta kawai Allah ne yake zaɓa ya mai da mutum annabi to annabi zakariya a nan ya zo ya yana ta'addu'a yana ta'addu'a Allah ya bashi ɗa ya ce waje alhu rabbi radiyya Allah ka sa ɗan kuma ya zamo yardajje a wurinka kuma yardajje a wurin mutane to daga nan me faru
يا زكريا إنا يا لم نجعل له من قبل سميا ubangiji sai ya ce ya zakariya ya kai annabi zakariya inna nubashirka bi gulamin muna maka albishir da wani ɗa da wani irin yaro ismuhu yahaya sunan shi yahaya tun ba a ɗau cikin ba ma an sa masa suna Allah da kan shi ya raɗa wa annabi yahaya suna ina fata an gane sai ya ce masa lam naji Allahu min qablu samiya kafin shi wannan yahayan ba mu taɓa sa wani suna yahaya ba a tarihin duniya shine yahayan farko wannan wani irin gata ne wannan a ce Allah ya raɗa ma suna da kanshi ina fata an gane to shine wasu malamai suka ce a nan da aka ce ya zakariya waye kira shi Allah ne kira shi ba Allah bane ba me hujja suratu ali imran yana sallah cikin dare Allah ka bani da Allah ka bani da yana ta addu'a Allah ce fanadadhul mala'ikatu وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين الله يتي سي ملائكة يكرش ملائكة جبريل يا زكريا aka ce Allah na maka albishir da ɗa sunan shi yaya ina fata an gane kaga fanadatul mala'ikatu mala'iku ne suka kira shi mala'iku ana nufin jibrilu wa huwa qa'imun yusalli yana sallah cikin dare yana addu'a yana cikin alqunut sai ji ana kwala masa kira in kai ne kila guduwa za ka yi cikin duhun dare ka ji an kwala ma kira ya wani in aka yi rashin sa'a kuma ka ce ka zama waliyi shikenan za a fara bauta maka an gane ku to anan sai Allah ya ce da shi mala'iku suka inna Allah yubashshiruka Allah na yana maka albishir bi Yahaya sannan musaddiqan bi kalimatin min Allah shi wannan dan da zaka haifa mutum ne mai gaskata kalmomin Allah sannan kuma wa sayyidan kuma zai zama sayyid shugaba wa hasuran zai zama kuma hasur wanda Allah ya katange shi daga duk aikin sabo baya sabon Allah wa nabiyan kuma annabi kaga Allah tabbatar da annabi ne tun ba a haife shi ba mina salihin daga cikin salihan bayi to a wurin da aka ce za a haifi ɗa sannan kuma Allah yake cewa zai zamo hasur an keɓe shi ko an ba shi kariya daga aikin sabo akwai hadisi wanda ya tabbata daga abdullahi bin umar abdullahi bin amr bin as Allah ya ƙara masa yadda annabi yake cewa kullu bani adam ya ati yawmal qiyama wa lahu dhanbu duk dan adam zai zo ran tashin kiyama yana da zunubi shi yasa ran tashin kiyama ba wai ka zo da zunubi bane matsala a ka zo zunubin yafi aikin lada yawa ina fata an gane kowa zai zo da laifi sai dai laifin in ya zamo shine kasa da ayyukan lada sai ka tsallake da rahama Allah ka shiga aljanna to sai annabi ya ce illa ma kana min yahaya ibn zakariya annabi yahaya ne zai zo bai da laifin komai shine wa hasuran din an katange shi daga aikin sabo bai taba sabon Allah ba ko karama ko babba ina fata an gane to anan Allah subhanahu wata'ala ya ce da mu ya kira annabi zakariya mala'iku sun ce za ka haifi ɗa sunan shi yahaya kuma kafin shi ba wanda aka sa masa suna ya haya to da ji wannan labarin me respondin din shi me ya ce wa Allah قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا dan adam kenan da Allah ya ce za ka haifi ɗan sunan shi Yahaya madadin ya ce to alhamdulillah ina fata an gane kala sai ya ce rabbi ya ubangiji na anna yakunu li gulamun ta yaya zan samu ɗa wa kana timrati aqiran bayan matata bakarariya ce wa qad balagtu min al-kibri itiyan wa qad balagtu itiyan haƙiƙa na kai matuƙa wurin tsufa tukub min al-kibri dangane da shekaru na girma itiyan shine tsufa tukub ina fata an gane wato tsufa na ajin ƙarshe kenan kaga mutum shekara 120 kan ai ya kai matuƙa wurin tsufa to shi ne ce ya zan samu ɗa bayan matata ta kasance bakarariya wacce ba ta aihuwa a tarihin ta dama ni kuma na kai matuƙa wurin tsufa to me yasa kake addu'a ina fata an gane kala Allah sai ba shi amsa ya ce kazalika kazalikan nan khabar ne muftara din kaddara shi ake ai al'amur kazalika haka dai al'amarin yake Allah dai ya ce za ka aihu ina fata an gane haka al'amarin yake ƙala rabbuka haka ubangijinka ya faɗa ni ɗan aika ne kawai in ji shi mala'ika tun da mala'ika yake tambaya to ga ya ubangiji na ta yaya zan samu ɗa kuma kaga mala'ikan sai ce to don me kake addu'a amma mala'iku ba sa wannan shishigin ina fata an gane sai ya ce wa Allah ta yaya zan samu ɗa bayan na tsufa matata ta tsufa ƙala kazalika ƙala rabbuka ya ce haka dai ubangijinka ya ce huwa alayya hayyin ubangijin ya ce na gaya maka huwa faruwan hakan alayya a kaina in ji Allah hayyinin abu ne mai sauki huwa alayya hayyin abu ne mai sauki a wurin Allah wa qad khalaqtuka min qabl Allah sai ya bashi wato al-adillatul aqaliyya dalili na hankali psychologically idan ya gane yace wa qad khalaqtuka min qabl ai na halicce ka tun kafin yau walam ta ku shai an da kai ba komi bane babu kai ina fata an gane shekara ɗari da ya wuce ai ba kowa a masallacin nan ko ba kowa ba na jin akwai da bi shekara ɗari a nan ko aran ma bai bi shekara ɗari ba to sai Allah ya ce misali a ce kaman ɗaya daga cikinmu ne sai Allah ya ce to shekara ɗari bayan ina kake babu kai yanzu na samar da kai shi ne kake mamakin zan samar da wani shi ne ma'anin magana wa kad khalaqtuka min qabl na halicce ka tun gabanin yau walam taku an alhali da kai ba komai bane ba ke yasa Allah ya faɗi wannan ya shela ga duk duniya gaba daya yace hal ata alal insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura shin dan adam bai sani ba wani zamani ya zo wanda da babu shi bai kasance abin ambato ba shekara 150 da ya wuce ina ana maganan wane ba a ma san shi ba babu tarihin shi an fahimci wannan abin da kyau to shine a nan a wannan ayar kenan a cikin surata ali imran ya ce ƙala rabbi anna ya kunni li gulamun wa qad balagani yal kibaru wa mati aqir ya ubangiji ya zan samu da bayan na tsufa matata bakarariya sai Allah ce me qala kadhalika Allah yaf'alu ma yasha'u haka Allah yake aikata abin da ya ga dama ya ga daman za ta aihu to a nan an ce za ta aihu ba sai sallama ba kuma sai sake cewa me قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا sai ce to kala rabbi ya ubangijina ij'al li aya dan adam kenan sanya min wani alama da zan gane mana na san matata ta samu ciki iji alli aya a sanya min wani aya wata alama wani sayin da zan gane cewa lallai abin nan ya faru to a nan shin yana shakka da ubangijin shi ne ko kaɗan ɗabi'a ce ta ɗan adam wutan ciki ina fata an gane ya ƙahu wani lokaci kuma don ya samu nutsuwa akan wacce yake da ita baya shakka game da ubangiji za ka gane wannan in ka kalli kisan annabi ibrahim a cikin suratul baqara ya ce wa allah rabbi arni kaifa tuhil mauta ya ubangiji nuna min yadda kake raye matattu allah ya ce qala awalam tu'min shin baka yi imani bane ba kake wannan tambayan qala bala faufau yace ba haka bane ba imani kan na imani sai ce walakin liyatma inna qalbi don zuciyata ta ƙara imani kan wanda take da shi ta ƙara samun nutsuwa akan wanda take da shi liyas da du imanan ma imani dan mummune su ƙara imani kan imanin da suke da shi sai Allah ce da shi to ka samu tsuntsaye guda hudu qala fa khudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabal minhunna juz'a thumma da'uhunna ya'tina ka sa'aya tsuntsaye aka ce kama guda hudu kama ce samu tattabara guda hudu ka yanka su misali ka daka su ka cakurkuda naman ka sa akan dutse ka daddaka a kai karshen cakuda abu kenan ko ya ce to kai kashi kashi kashi ɗaya kashi biyu kashi hudu a wuri daban-daban sun maduhunna ka ce tsuntsaye ku taho ya ati na ka sa'aya za su zo maka cikin gaggawa suna tafiya a gaban shi suka dinga haɗewa ya ga nama na haɗewa kawai yadda ka san kana drawing ina irin masu art masu saurin zana abu ɗin nan haka ya ga nama na haɗewa na koma tattabara cikakkiya da gashi da komai kuma suka taho wurin shi ina fata an gane falon mata bayyana lahu to wannan shine abin da annaba suke yi don su ƙara samun imani akan wanda suke da shi ba shakku suke ba game da ubangiji ƙala sai ya ce ij'alli aya ya ubangiji sanya min aya ƙala sai Allah ya ce aya tuka to alaman da zan sa maka ayar da zaka gane matarka ta yi ciki Allah tukalliman nasa ya zanto ba za ka yi magana da mutane ba salata layalin na tsawon kwana uku sawiyan kana lafiyayye shine cikakken fassarar shi mai kyau duk wani fassara sabanin wannan ibn kasir yake kuskure ina fata an gane ka duba tafsirin qurtubi tafsirin alusi suka ce sawiyan ba wai baka da lafiya bane lafiyan ka kalau kar ma ka nemi likita ka ce yau bana magana ba abin da ya same ka duran da ka ji kayan niyyar magana bakinka ya kasa furta komai matanka ta samu ciki kenan ina fata an gane shine ayatuka Allah tukalliman nasa karka yi magana da mutane salasa layalim darare uku sawiyan kuma kana lafiyayye ba marar lafiya ba to nan aka ce darare uku salasa layalim to wani zai ce to kila daga rana ta faɗi ne zai daina magana har zuwa kafin ta fito amma da rana zai iya dan an ce salasa layalim darare uku ba a ce da yini uku ba kun gano na abin da kyau to a cikin surata ali imran qala rabbi ja'al li aya ya ubangiji sanya min ayan da zan gane matata ta samu ciki qala sai Allah ce da shi ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza cewa ayar shine Allah tukalliman nasa ba za ka yi magana da mutane ba har me salasata ayyamin tsawon wuni uku kaga can an ce yini uku nan an ce dare uku in ka ya zama mai kwana uku ina fata an fahimci wannan abin da kyau Allah sai ce illa ramza sai dai fa ishara nuni kan zaka iya amma magana da harshe ba za ka iya ba to anan sai wasu malamai suka sake ɗauko wani abu suka ce shin in an ce ba zai iya magana ba ta ayyana ibada kuma suna da sallah na farilla da Allah ya wajabta musu irin nasu ina fata an gane to ya zai wajen karatun fatiha a sallah inda akwai fatiha a lokaci na faɗa ne a babin misali karatun attaura da yake ya zai yi da zikiri da tasbihi da kaza shikenan Allah hana shi wannan tsawon kwana uku aka ce a Allah sai ya ce wa dhkur rabbaka kasiran wa sabbih bil ashi wal ibkar idan zai zikiri zai iya da hailala da tasbihi da karatun attaura duk yana iyawa amma da zai kira ka sai kasa magana duk wata maganan da ba tsakanin shi da Allah bane ba zai iya ba in dai tsakanin shi da abun halitta ne ko dabba ne ya ce zai kore ta ba zai iya magana ba wasu suka ce a tukalliman nasu aka ce zai iya koran akuya ko kare ko me yayi magana ke bar nan misali ko kuma zo nan amma in dai mutum ne ba zai iya magana da shi ba Allah tukalliman nasa haka ayoyin suka ce to da ya ji bakin shi ya kulle baya iya furta komai na magana to matarsa ta samu ciki kenan an fanci wannan abin da kyau to hakan kuma sai ya faru sai Allah ya ce mi فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا Allah ce fa kharaja ala qaumihi fa kharaja sai fita ala qaumihi zuwa ga mutanen shi ɗaliban shi kenan ya fita zuwa ga ɗaliban shi ya musu magana kawai sai kasa magana daga ran da ya fara gane abin kenan yana ɗakin da yake ibada yana ta zikiri yana zikiri yana kaza watakila misali sai a ce lokacin sallah ya yi ya zai ce misali a je a kira sallah an gane ko shine fa kharaja ala qaumihi sai fitowa mutanen shi ya zo yi magana da su ya fito minal mihrabi daga ɗakin bauta shine mihrab ina fata an gane daga wannan ne ma malamai suka tattauna na fikihu cewa ina hukuncin a yi sallan jam'i limami yana sama da mamun shi ban gane ko kun gane ba a yi sallah liman yana sama kan wani abu mamu suna ƙasa a ce mu yi sallah liman na gidan sama ko liman na kan mimbari ya dai haura mamun shi da wani abu mai matsayin abu wasu daga cikin malaman hanabila sun halatta amma malaman malikiya da hanaf suka ce baya halatta ina fata an gane dalilinsu kuma ya fi ƙarfi to an samu asar masu yawan gaske daga wasu daga cikin sahabbai akwai ammar ibn yasir ai an san kissan ammar ibn yasir da ne ga yasir mijin sumayya farkon shahidai a tarihin musulunci kenan da sumayya da mijinta yasir su ne farkon wanda suka yi shahada a musulunci farko farkon musulunci aka kashe su to ɗansu ammar wata rana yana sallah sai zama yana saman wani abu mamun shi suna kasan shi to akwai Huzaifa ibn Yaman daga cikin sahabbai yana wurin sai je jawo shi ya sauko da shi ina fata an gane da aka gama sallah bayan ya jawo shi ya sauko da shi kasa ya ci gaba da limantin shi da aka gama sai Huzaifa ya ce da shi wannan abin da kai kuskure ne yace shi yasa kana ji na biyo ka na san cewa akwai dalilin da yasa ka saukar da ni kaga sahabbai kenan ko su gaskiya suke nema kowane lokaci da ya ja shi bai kwace ba sanni ne liman fa yana jawo shi kuma sai biyo shi ya sauko da shi ƙasa da aka ga masalla ya ce ya ammar baka san wannan abin da ka yi kuskure ba ne ba ya ce baka shi yasa da ka jawo ni na sauko ba na san kana da dalilin da ni ban da shi ya ce to annabi ya hana a yi sallah liman na sama mamu suna ƙasa shi kenan aka wuce wurin kaga in kai ne a ina hadisin ya zo me lamban hadisin waye inganta shi waye kaza as-sahabatu kulluhum adul ka'ida ce ta malaman hadisi sahabbai dukkan su adilai ne ba sa tuhuman junan su da ya ce annabi ya ce ba zai ce a ina ka ji waye shaidan ka ba ruwan shi saboda Allah musu shaidan masu gaskiya ne ya alladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqina su dai sahabban ne kuma yace ya ku sahabbai masu imani ku kasance da sahabban nan dai ku din ku ne dai masu gaskiya kuma Allah ƙara musu daraja to sai fito minal mihrabi daga cikin mihrab fa auha ilaihim zai magana kawai sai ya kasa ya kasa cewa komai shine fa auha ilaihim sai musu wahayi to anan malamai suka yi maganganu menene fa auha ilaihim wasu suka ce ishara ya musu da hannu wasu suka ce rubuta musu yi ina fata an gane dan kalman auha tana ɗaukan kowanne daga cikin kalmomin nan guda biyu laraba sukan ce auha ilaihi bi mana ashara ilaihi ina fata an gane sannan zai ce kuma auha ilaihi idan ya rubuta abu ya nuna mishi karanta ina fata an gane shi yasa wata ran malam asadu sunna na kaduna muna tsaye muna magana da wasu yake ce wani ka bari zan maka wahayi an gane ko shi ne na ce a ka mala akwai shi da abin mamaki me wahayi kuma na ce zai mishi wasiƙa ne text message ya tura mishi shi ke an wuce wurin dan ka rubuta abu yana ɗaukan auha da larabci amma mu da hausa da ka ce wahayi wani abu ne daban annaba ake wa ko baka ba to shine sai ce auha din nan yana ɗaukan imma ko ishara ya musu wasu ka ce a ya zauna ne ya rubuta musu ku kalla ya musu haka so gani ya gaya musu abin da yake so ya faɗa da bakin ba zai iya faɗa ba an gano wani abin da kyau saboda akwai wani daga cikin larabawa an tara yana cikin manyan mawaka na larabawa akwai da ke cewa ka wahayi sahaifin min ahli kisra fa ahada hali a'jami tintimi nan daga jin kalman ka san an gane ko yace ka wahai sahaifin min ahdi kisra yace fa ahada hali a'jami tintimi sannan akwai kuma zirrimma yana faɗa a cikin wani baitin shi yace siwal arba'u dahamin lawati ka annaha yace baqiyatu wahayin fi butuni sahaifi duk suna nufin da rubutu suka yi amfani da kalmar wahayi akwai shi wannan a larabci to annabi ainihin ya a zakariya matarsa ta samu ciki da ya fito ya kasa magana sai musu ishara ko ya rubuta musu an sabbihu ku yi ta yin tasbihi kamar ku yi sallah kenan bukuratin wa ashiya safiya da maraici ku yi ta tasbihi da safe ku yi ta tasbihi kuma ashiyan yana daukan bayan faduwar rana lokacin magariba da isha ina fata an gane to wannan shine abin da ya faru a nan matar ta samu ciki sai me kuma ya faru يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ubangiji subhanahu wata'ala sai ce ya yi haya ya kai annabi haya khudhul kitaba bi quwwa ka rike littafin at-taura bi quwwatin ai bi jiddin wajtihadin kamar sa riko da gaske kamar sa riko ba na wasa ba to anan sai malamai suka ce ana ba mu labarin ta yi ciki sai aka ce kawai ya kai ya haya aka ce sai ka kaddara cikin hankalinka har an riga an haifi yaro ba sai Allah ya ta baka wannan labarin ba ka san dai cikin nan ba za ta yin barin shi ba ko ba haka ba don already Allah ya sa wa dan masuna to ina kake zaman za a yi bari kuma a ramma babu to an riga an haifi yaro har ya girma har Allah ya fara mishi magana Allah ya ce da shi ya ya haya ya kai ya haya khudhil kitaba ka rike littafi malaman tafsiri ka ce at-taura ake nufi anan ka rike at-taura bi quwwatin da gaske wajen karantawa wajen fahimtar abin da ke ciki wajen kuma aiki da abin da ke ciki shine kudur kitaba bi uwa da wannan ne malamai suka ce shi dan adam musulmi ya dauki wani abu a cikin wannan aya duk abin da Allah baka ka rike shi hannu biyu duk abin da Allah baka ba wanda ke wasa da dama irin bahaushe kowace iri ya samu dama ya wasa da daman sai ta wuce kuma ya zo yana ta da na sani a lokacin da ba ta da amfani komai kankantar sana'an ka rike ta da gaske sai Allah sa albarka a ciki ina fata an gane komai kankantar wani abun da kake na rayuwa sana'a ne aiki ne na gwamnati aiki ne na kamfani kai ɗalibi ne kai malami ne ko menene husbu bi kuwatin rike shi da gaske riko hannu biyu to inda muna da wannan a cikin society mu a cikin mujtama'an mu a cikin al'ummar mu da mun ci gaba za ka ga mutanen kudu ka ga yarinya fa 'yar jami'a ga ta budurwa 'yar gaye mamanta na sai da shinkafa a bakin titi ma tana zuwa tana taimaka mata idan ba ta da lacca tana wurin uwar tana taya ta aiki wanke-wanke ko zuba abinci wani lokaci tana karatun exam ma a wurin da littafin da tana duba in ba haushe ne ta fi karfi wannan ubanwa zai sa ta wanke-wanke tana 'yar jami'a ko ba haka bane ba tana shiga jami'a ta fi karfin kowa yanzu ita tana ganin ta zama wata first class to wannan ba karamin ci ba yake haifar mana ba mu gyara wannan tunanin namu duk abin da Allah ya baka rike shi komai kankanta shi shi yasa su mutanen kudu ta nan suka zarce mana ko me ba sa daukan shi da wasa ka shiga kauye tuku kaga inyamur ya bude kemis kauyen ziyafa ka je ka tarar da inyamuri da kemis a wurin ka gama kayan kemisin ba su da yawa amma shi ya san mai ajiye shi ko kuna nan duk kun cika inuwan cikin gari kowace majalisa sai hira da gulmace-gulmace wane ya yi kuɗi wane ya kare ai wane yanzu ya fi wane kuɗi ba ga wane ya rame ba a harkokin ba kamar da ba aikin kenan a cikin unguwanninmu ai wance ma'auranta ya mutu a ita ne take mijin kaza shi yasa ya sake ta a ta maganganu duk matan da ta wuce a sa faifayinta duk wanda ya wuce a sa faifayin shi to wannan abun ba karamin illa ba ne a cikin al'umma duk al'umman da ta zamo irin wannan zaman kashe wando to al'umman sai dai addu'a kawai Allah ya sauwaƙe ya ya haya khudhul kitaba bi quwwa Allah ya ce ya kai ya haya ka rike littafi bi quwwatin da karfi da gaske kar ka musu rikon wasa wa atainahu al-hukma Allah ya ce mun bashi hukunci sabiyan tun yana dan yaro karami malamai suka ce wani hukunci ana Allah ya bashi wasu suka ce annabta wa atainahu al-hukma ay wa atainahu an-nubuwata mun bashi annabta sabiyan a shekarun yarinta shine sabiyan sabiyan din nan wasu daga cikin malamai suka ce yana dan shekara bakwai wasu suka ce kamar imamu katada ya ce yana dan shekara biyu ne ma zuwa uku ina fata an gane maganganu da dama aka yi akan shekarun yarintan da allah ce sabiya din nan shekarun shi nawa amma duk sun yarda bai balaga ba babu sabani wurin malamai a lokacin da allah ce wa atina hukuma bai kai shekarun balaga ba mun ba shi hukuncin sabiyan yana dan yaro yasa abdullahi bin abbas kamar da imam al-qurtubi kawo cikin tafsiri shi yake cewa man qara al-qur'ana qabla an yahtalima fa huwa mimman utiya al-hukma sabiya duk wanda ya iya karatun qur'ani kafin ya kai shekarun balaga to yana cikin wa'akinahu al-hukma sabiya ina fata an gane in ji abdullahi bin abbas allah kara masa yadda Allah ya ce wa atainahu al-hukma sabiya sannan mun bashi hukunci sabiyan yana dan yaro karami wa hananan min ladunna wa zakatan suka ce hananan din nan mai mishi nasaba zakatan mai mishi nasaba sai ya zamo wa atainahu al-hukma wa atainahu al-hanana wa atainahu zakata an gane ku mansubun ne da wannan fi'ili na atainahu din wa atainahu al-hukma sabiya kuma wa hananan sannan mun ba shi ainihin hanan shine rahama tausayi a cikin zuciya millatuna daga wurinmu mutum ne mai tausayi mutum ne mai rahama mutum ne mai jinkai shine hanan don akwai wanda wani zuciyan shi a bushe take mala ba shi da rahama ko kaɗan bai da tausayi ko mai tsala zarat wani ma har kira ne ke ni din nan babban da mutunci da kake gani in rai na ya ɓaci sai ka ce wani abin yabo to Allah ya baka rahama a cikin zuci wannan yabo ne amma ce zuciyarka ƙaƙashashsha ce za ka iya kashe mutum wannan ba ƙaramin taɓewa ba ne ba Allah ce wa atainahu hukuma wa atainahu hananan mun ba shi tausayi mun ba shi jin kai min ladunna daga wurinmu sannan kuma wa zakatan sannan kuma da tsarki tsarki na zuciya tsarki na gabbai tsarki na mu'amala duka ya shiga cikin wa zakatan a tatsakkur kenan sarki na mu'amala yana da kyawawan ɗabi'u yana da kyawawan halaye don annabi ya ce a cikin hadisi ingantacce akwai wanda ran tashin kiyama saboda kyawun ɗabi'un shi zai kai matsayin masu kwana suna sallah masu wuni suna azumi ina fata an gane sannan akwai wanda kuma aka ce tana kwana tana sallah tana wuni tana azumi amma ba ta da ɗabi'u mai kyau kowa na kuka da ita ta makwabtanta annabi ce yar wuta ce shi sa ɗabi'a mai kyau shine ƙarshen al'amari kar ya zamto kana da tauhidi kana riko da sunna ma ɗabi'unka ba su da kyau kai ne girman kai da jiji da kai kana ganin kai ba kowa bai kai ka ba ina fata an gane ka sa akwai wannan cikin mutane yana ga shi ya fi kowa kowa ƙasa yake da shi sannan ga ba rahama ga ba kyauta ka samu mutum ahalu sunna amma marwacin tsiya yadda ka san cingam ina fata an gane ko kuma sufa gulu in ji nan gwambo ina fata an gane to mutum kaga ya zamo marwacin tsiya ga girman kai ga bakin hali ga hassada ga ƙyashi to waɗannan ba ɗabi'un mumini ba ne ba kuma za ga wani fa mai addini ba ka gan shi da addinin shi da nisfu saƙi da asuwakin shi aljihu da husnul muslim ko sallama ka mishi da ƙyar zai amsa don yanzu kai tauhidinka da saura ina fata an gane to kai da ka gane tauhidin kai ƙoƙarin su ma su gane mana ka ja su a jiki ka zama mai sauƙin kai sai kowa ya fahimta Allah ya ce wa annabi walau kun tafazzan galizar kalbi lan faddu min hawlik inda a ce kana da kaushin hali da sahabban nan sun watsa a wurinka amma annabi ya dauki sahabbai kamar abokan shi mutum ne mai tausayi mai rahama mai jin kai mai ina fata an gane haka ya kamata mu zamo domin wannan shi ke tallata addinin shi yasa sahabbai sun yada addini ta hanyar mu'amala ba ainihin ta hanyar jihadi ba an shiga musulunci ta hanyar mu'amala fiye da hanyar jihadi saboda kyakkyawan ɗabi'u da gaskiya da rikon amana da sauransu nan ya kamata mu tsaya saboda lokaci gobe za mu tashi daga kan wannan aya insha Allah abin da mu karanta ne da Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure Allah mana afuwa na'am oke akwai sanarwa ko akwai mintunan ko ko ka cinye su na'am to bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi kamar yadda muka saba gabatar da neman taimako saboda tallafawa barayi wanda a ranar mun faɗi yawan barayi da suka samu alkhairin da Na'am.
dala kuma muna da sauran barayi da Na'am.
kuma goma wanda su muke nema da Na'am.
janar da kanin su kara ko a nan shi da kuɗin da za a ba su wuce da ne muke nema fi sabbin da Na'am.
da na dorewa to ka taimaka ka Insha Allah.
taimaka fi sabbin da
to Allah ta'ala ya bada ikon taimakawa a wannan asusun marayu kamar yadda suke faɗa yana abubuwan da suke lalle akwai bukatan a taimaka musamman ramadan din gashi nan saura kwanaki kaɗan ana maganan kwana uku ya rage ko kwana hudu Allah ta'ala ya bada ikon taimakawa su ma marayu a faranta musu rai a kwace ta rubuto tambaya ai, addu'a kai sori tana addu'a su rabu da mijinta a sa ta cikin addu'a idan koma gidan shi na alkhairi Allah sa a koma in kuma wani sabon aure ne Allah kawo miji a tun da yana nan gwanda a daidaita shi ne alkhairin ita ma yana ga shi din tafi so ne da yadda ba ta so ba za ta faɗi haka ba shi kuma Allah sa ya haƙura a daidaita ina fata an gane Allah ta'ala ya sanya albarka cikin gidajenmu ya sanya albarka cikin zuri'armu ya sanya albarka cikin kasuwanninmu da ma'aikatunmu da ainihin makarantunmu ya sanya albarka a karan kanmu ya sanya albarka a cikin rayuwarmu duniya da lahira Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ya tsare mu ya tsare mana imaninmu ya ubangiji muna tawassuli da wannan azumi da muke yi da waɗannan kwanaki da darare masu albarka ya ubangiji dukkanmu muna da damuwa allah ka sani allah ka yaye mana ya Allah duk wanda ke da damuwa kowace iri allah ka sani allah ka yaye mishi ya ubangiji muna da damuwa allah ka yaye mana damuwa da bakin ciki ya allah ka yaye mana damuwa da bakin ciki ya ubangiji ka biya mana bukatunmu na alkhairi duk waɗanda suke rubutowa da waɗanda suke aikowa da waɗanda suke kira ta waya da masu yin text akan suna da bukatu na alkhairi allah ka sani allah ka biya musu ya Allah duk wanda ke da bukata Allah komai girmanta yar kankanwa ce a wurinka Allah ka biya mishi ya ubangiji wanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ka kara musu lafiya da imani da wadata ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya ubangiji ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa ka azurta mu da shugabanni masu imani masu tausayi masu rahama ya ubangiji ka tsare mana imanin mu ka samu kyakkyawan ƙarshe allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم